الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللاربا الشابير قوة ذو القعدة هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1443 da ya dace da 15 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin تخميس الوصا... تخميس الوسائل المتقبلة وند ابن محيب يتترى عند أسل للتافن أبي أبو محمد الفازازي شيرو بتوانا للتافي وشيكما ابن المحيب sai ya tattara ya zo ya yi ta khamisi ana kiransa da abubakar muhammad ibn al-muhibi a rahimahullahu ta'ala za mu tashi a darasi na 25 a shafi na 50 daidai inda shi mai asalin littafin yake cewa شفى كل أدواء القلوب بطبه فرد إلى التنزيه كل مشبه وإذ بان لي مقداره عند ربه ختمت على قلبي بطابع حبه فها أنا أبأى ملء قلبي وأشمخ جليل أناس مصطفى من أجلهم أتاهم بعلم الوحي نفيا نفيا, لل نفيا لجهلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم خصصت بمدحي سيد الناس كلهم عسى روعتي يوم القيامة تفرخ سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلاه وعن كل شيء ما خلا حبه خلا يعز علينا أن نقيم وترحلا خفاف المطايا نحوه تسم الفلا وليس لها إلا الأقيق منوخ آه الفازازي رحمه الله تعالى yake cewa shafa kulla adawa'il qulubi bi tibbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shafa ya warkar da wato ya magance kulla adawa'il qulubi dukkanin wasu cututtuka na zukata manzon Allah ya warkar da su bi tibbihi da maganinsa shine hasken wahayi da manzon Allah yake ɗauke da shi to ta hanyar karanta wannan wahayin ga mutane to da yawa waɗanda zukatansu akwai datti da ƙazanta ta shirka da kafirci to a dalilin wannan sai suka samu tsalki suka samu tsalkin zukata aka wanke musu zukata suka waye gari masu haske na imani da tauhidi saboda haka duk wannan shirka sai suka rabu da ita farar da sai manzon Allah ya mayar da kulla mushabbihi duk wani mai kamanta Allah da halitta ila tanzihi ya dawo da shi zuwa ga tsarkake Allah saboda haka duk wani wanda ke ganin cewa a'a abu kaza da aka bauta masa saboda ya yi tarayya da Allah ne ko ya yi kama da Allah ne to manzon Allah ya mayar da shi daga wannan tunanin sai aka tsalkake Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai saboda suna sifanta Allah uh, su kafirai da sifofi na halittu wanda ba a ba a jingina ma Allah su kamar sun jingina ma Allah haihuwa kaga sun kamanta Allah da halitta ke sun jingina ma Allah mata kaga sun kamanta Allah da halitta to irin wannan tashbihin sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya gusar da shi ta hanyar ya karantar da su cewa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay'un babu wani abu wato da yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa miƙidaruhu darajar manzon Allah inda rabbihi gun ubangijinsa iz lokacin da banali ta bayyana gare ni da tabbatar da cewa manzon Allah yana da kima yana da matsayi a wurin Allah to tun daga wannan lokaci khatamtu ala kalbi sai na sanya marufi saman zuciya ta bi tabi'i hubbihi da sitamfi na son manzon Allah tun daga wannan lokaci na ɗaure zuciyata da stam na buga mata tambarin son manzon Allah tunda ya bayyana gare ni cewa wannan babba ne yana da matsayi a wurin Allah sai ce faha sai gani anani aba'a ina taƙama ina alfahari wa ashmahu kuma ina ɗaga kai ina jiji da kai mil a ƙalbi kuma cike da zuciyata na jin cewa na samu wani matsayi na samu abin alfahari shine na ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jalilu unasin manzon Allah shine babba a cikin mutane duk wani da za a ce babba ne ko honorable wani ne ko wani shugaba ne ko kaza kaza to da an kai gaba zuwa Allah an kai ƙarshe mustafa kuma shine abin zaɓi min ajallihim daga mafi girmansu a tahun manzon Allah ya zo mahalittu bi ilmil wahayi da ilimi na wahayi shi ne na alkitabu wa sunna manzon Allah ya zo da shi nafiyan domin ya zama korewa li jahalihim ga jahilcinsu saboda duk abin da ka karanta in ba ka da ruhin wahayi sunanka jahili ko da kai profesa ne a kowane irin fanni inda wannan abin da ka sani ya wofinta daga wahayi to ba a kiranka malami ko ba a kiranka wanda ya san Allah baka san Allah ba sanin Allah dole sai ka dawo ga wahayi. Falan ma lokacin da badali ya bayyana gare ni annahu shi lallai manzon Allah aslu fadlihim shi ne tushen falalar mutane gaba ɗaya. Ya ce, Khasastu sai na keɓance shi, bi madahi da yabona ga sayyidan nasi shugaban mutane kullihim gaba ɗayansu. sai zanni ba wanda nake wa yabo saiwa sai annabi ban yabon wani shehu ba na yabon wani malami a duk sanda zan yi yabo manzon Allah nake yabo to kaga shine bambancin su da sauran masu da'awar son manzon Allah a yanzu sai kaga sunwa annabi yabo sun wa shehuninsa yabo in ka ɗauko da yabon da suka wa annabi da wanda suka wa shehunansu sai kaga sun fi mubalaga a wajen shehunansu sama ga na annabi misali shehu ibrahim iyas in ka ɗauko addawawinu sit da ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka koma ka ɗauko diwanoni da ya yabi shehu tijjani irin su tibul anfas fi madahi abil abbas irin su tuhfatu a tsayibil anfas fi madahi abil abbas to za ka ga irin kalmomin da yake gaya wa shehu tijjani wasu koma zan Allah bai gaya ma ba wasu wuraren kuma irin alfaz ɗin da yake jingina ma annabi su yake jingina ma shehu tijjani misali a inda yake cewa shehu tijjani abil faidi aslil kauni far'an wa mahatida shehu tijjani shine asalin mutane shine asalin halittu kai gaba ɗaya ba ma mutane ba duk wata halitta to shehu ne asul shehu ne tushe a gani to sannan aka ga yana ta maganganu irin su amru kullil wujudi fi kaffi shaihi minka rihun rihu samumi minkan nasibu ce duk al'amarin halittu kakaf to yana a tafin hannun shehi na kuma yana hannunsa ke da abin da ka samu daga shehu ya gudu ka gani da inda yake cewa wa haza khairu khalqin lahi shehu tijjani shine mafi alkhairin halittun Allah to suna nan da yawa to amma su bambancin su da wa'anga shi kaga lokacin da ya tabbatar da matsayin manzon Allah sai zambe yabon kowa sai annabi to amma su su ce su yabi manzon Allah su yabi shehunansu to haka suke ga can da yake cewa a alamun nasu ya fi shehu tijjani ya fi kowa karatu to suna nan da yawa sai ce rau'ati tsorona asa ya yi kusa tufurahu a kuran ya shehu malkiyamata ranar alkiyama saboda na yi wannan ne tsakanina da Allah kuma na yabi masoyin Allah na san Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kunyata ni ba sai ce kalbu man ya sulu zuciyar mai swancewa daga manzan Allah sala ta swance amma wa kalbiya ni kaga zuciya ta ma sala ba ta swance ba ba ta manta abin can da na daure yana nan wannan kauna ta annabi na na daure na yi mata stamfi to bata bata manta ba zuciyar bata gafala ba amma mai manta shi ya manta sannan ya ce wa ma khala hubbahu an kulle shay'in hakanan wa an kulle shay'in zuciyata ta wufinta daga barin komai sai ce ma khala hubbahu in banda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan so ne yana nan a duk wani abu in ka lalabi zuciyata to ba za ka same shi ba sai kaunar annabi sai kaunar annabi khala zuciyata ta wofinta ko a ta wofinta ga duk wani abu sai son annabi duk wani abu zuciyata ta kakkaɓe shi ta yi watsi da shi son kowa babu saboda ɗaya kada yawa annabi tarayya sai ce ya izu yana girma ko yana wahala ko yana tsanani ko yana nauyi da za ka iya fassarawa alaina a kan ma'annu kima a ce mu mu zauna watar hala ha ne ba ha ba kuskure ne watar hala khifaful matsaya alhali raƙumma ababen hawa kuma su ko su yi tafiya su bar mu je su kai ziyara zuwa ga annabi amma mu muna nan zo kai wannan abin yayi muna nauyi jirgi ya tafi ba da mu ba kamar ka tuna to ai ana can ana shirye-shiryen daukan mahajjata kai ga ka zaune gida ko fasfot ba ka da balle ai magana biza kuma wai da kai za ana eh kaga ai akwai kurago sai dai in kasa za ka bi ka bi ta ruwa shi kenan ka samu ka isa to wannan za ka iya har yanzu akwai masu zuwa ta ƙasa akwai masu biyar ruwa su su abin nan da ka kai ko misira ko sudan to in ka shiga jirgin ruwa shikenan sai jid sai jidda babu wata ƙasa to sai ce su waɗannan raƙumma ta simu suna yin alama ga alfala farfajiyar daji na hawahu suna tunkarar garin manzon Allah shine madina sai ce kuma walaisa bai zamo balaha ga sura kumman nan munawwahu wurin da za su tsaya su huta su gurhana illal aqiqa hmm illal aqiqa sai madina ma'ana su ma saboda shauki da aka ɗora musu kaya suka kama hanya ba inda za su tsaya su gurfana da sunan hutu sai can da haka ba fakin an kama hanya kawai an kama ne ya ce ala kulli sabbin yana bisa ga kowane irin mai bege an ya muta ya mutu bi wajidihi da son manzon Allah in dai kai masoyin manzon Allah ne to wajibi ne gare ka ka mutu tare da san manzon Allah nuzu'an saboda tsananin shauki alal ala kabrin rasuli akan kabarin manzon Allah wa qasdihi da kuma nufin ziyara gare shi Allah ya liya daruruwa da hatni sun kawo min farmaki bid da wahi da musibu li faqadihi saboda rashin annabi sai ce khabartu zamani na jarabci zamanina wal makana na jarabci bagiran da nake rayuwa a kansa bi bu'udihi saboda nisan da manzon Allah ya gare ni fa yaumi ya kaga yauyini na amun sai ya koma kamar shekara akwai yanayin da zaka shiga sai ka ga yini guda ya zama ma shekara daya saboda bala'i da tashin hankali in ma rashin lafiya in ma shiga wani yanayi na matsatsi wasu na samun irin wannan yanayi sai ga musiba ta ƙanƙanin lokaci amma sai su ji ta kamar ta shekara ɗaya to wannan ma sai an je lahira za ka ji haka ga wanda Allah bai ba rabo ba aka je ba su cikin azaba sai ga azabar awa ɗaya sai su ganta kamar ta shekara dubu saboda fitina to shi ne fayaumi amun fihi yini na ya koma kamar shekara fihi a kansa washe buru ɗani ɗaya na hannu ya koma farsahu kamar farsahi ɗaya shi ne mil uku shi ne farsahi sai ce ala ku saurara fazkurul muhtara ku ambaci abin zaɓi shine manzon Allah ta hazo sai ku rabauta bi khairihi da alkhairinsa dai kana son ka samu alkhairi to ka dinga ambaton annabi wa fi kulli qasdin ya tabbata a cikin dukkanin wata hanya to faltasiru in za ku yi tafiya ku yi tafiya bi sairihi da irin tahiyar annabi abinda alfazazi yake ce maka in hanya za ka bi to ka bi hanyar manzon Allah kakka kuskura ka kama hanyar da ba ita annabi bi ba sunan ka batacce kowaye ya zo da ita don ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba duk hanyar da ko ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba kaga ba hanyar kwaraita ba wa in tashtaru in kuma za ku sai naf'al kalami zance mai amfani bi dairihi ku ba da mai cutarsa ana ku ba da mugunyar magana a baku kyakkyawa kasuwanci ne za ku yi sai ce to ga shawara da'u ku kyale madaha gairi ga can gaba ku kyale yabon wani manzon Allah a yabi shehu tijjani ko shehu abdulkadir jelani ko ahmadul badawi Eh? ko ibrahimu da suki suna nan da yawa to da'u madaha gairihi ku kyale su limtidahil mustafa ku dawo ku dinga yaban annabi ma'ana yaban annabi shine magana mai daɗi yaban wani annabi shine cutan magana ma haka ne ya tabbata duk wanda kai yaba ta in ba annabi na ba za ka fita layi don galiban waɗanda ake yabo za ka ga ana yabansu ne ko za a samu wani abin duniya ko wani abu na daban shi ne kawai amma kai ka zo ka ce kai masoyin manzon Allah ne kuma an ganka gefe ɗaya kuma kana yaban wani manzon Allah kana gaya mai kalmomin da baka gaya wa annabi ba ba gani to lamarin sufaye sai a hankali tifka da walwala ta yi musu yawa fa zikiru tunda in har da gaske yake ya ce iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in khalla yawman fal masiru ba'idu shi shehu ibrahim wai duk inda annabi ya tafi yana tare da shi to me kai ka wurin shehu tijani ya ce duk inda annabi yake suna nan tare ya ba kuma ya koba wurin shehu ya yabi shehu tijjani fiye da hankali Allah fiye da hankali ka gani a cikin tufatu a ɗayibil amfas ya ce shehu tijjani shi ke saukar da ruwan sama shi ke walƙiya shi ke cida da sauransu famin hutaral arzaka kai duk wani arziki da kake gani daga shehu ba daga Allah ba to kaga ko annabi bai gaya ma wannan ba inda ya gaya ma manzon Allah haka amma kuma can ya ce idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu in manzon Allah ya kama gobe bai yana nan tare da shi to ashe kaga ba da gaskiya kai shehu ibrahim fa zikiru rasulillahi ambaton manzon Allah a'ala shi yafi ɗaukaka wa amjadu kuma shi yafi girma bi zikiri rasulillahi saboda ambaton manzon Allah asmu nake ɗaukaka wa atali nake ƙara ɗaukaka ba da ambaton wani shehu ko na wani waliyi ba ba a ce karka yabi kowa ba amma dai kada a samu kuma yabonka ga wani annabi kuma ya fi ƙarfi ba laifi a yabi shehu tijjani bisa ga abin da ya bayyana gare ka amma a yabe shi daidai matsayinsa ba sai an ɗora shi kan wata kujera ba wadda manzon Allah ma ba a ɗora shi kanta ba sallallahu alaihi wasallama wa ƙalbi zuciyata yasdali yana ƙonuwa bisa babati ilaihi saboda tsananin bege zuwa ga manzan Allah as-sababa shine bege so wanda yake kuna zuciya wanda in ya motsa sai ka ji zuciyarka na zafi kamar mai ciwon walsa wanda ciwon walsa ya taso mai ji zuciya ce tana zafi to in soye tsanani yana kai ga wannan marhala walaisa bai zamo ba siwahu wani annabi matsalabi abin nema na wa mu'ammali kuma abin guri na ba na tunkara kowa ko nufin kowa in ba annabi ba dalilul wara shine jagoran halittu wallailu alhali dare yanjali yana bayyana bisubhi in gari ya waye matuƙar gari bai waye ba to ba za ka daina ganin duhu ba shafi'uhumu manzon Allah shine mai cetonsu wannan kaga wuta tuhmadu ana kashe ta bin nuri da hasken annabi ba da ruwa ba hasken annabi ake sawa sai a kashe ta saboda haka duk wanda ya samu dama ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ka'ida ta shari'a eh wannan abu ne mai kyau kai ma ka zauna ka rubuta naka diwani ko ka rubuta taka kasida ka bi manzon Allah baiti 200-500 alfiya ba za ka yi baiti duk abinda ake so shi mai yabo ya zan ya san shari'a ya san sunnonin manzon Allah ya san akhlaq halaye na annabi sallallahu alaihi wasallama da sifofinsa saboda kada ya je yabon annabi ko ya rage masa daraja ya bar musulunci ko ya bashi matsayin da bai dace da shi ba ya bashi sifa ta Allah daga cikin sifofin Allah shi ma nan ya bar musulunci to shi yasa ake son wanda zai yabi manzon Allah ya zama mai ilimi su su alfazazi da yake sun yi karatu da ga abin da suke faɗa ba wani abu bane na haƙƙin Allah ake ɗaukawa ana baiwa annabi sabanin masu yabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani shehu a maiduguri sunansa abul fatih babban shehi ne ya rasu to ya yi wani diwani mai suna fathur rahmani fi fi madihi menene fathur rahmani ko fathur rahimi fathur rahmani to ya yabi annabi ciki amma irin kalaman da yake azawa annabi ba sa hawa a mizani an koma shari'a ta ba su ba ruwansu to ana buƙatar ka san shari'a ka san alƙur'ani ka san sunnar manzon Allah ka san sifofin annabi na halitta da na ɗabi'u kana da aƙida mai kyau ka san larabci ka san luga ka san ilmul arut kana da ilimin ƙafiya to sai yabo ya yi kyau ko da da hausa za ka iya yi in baka da larabci to ai ko ta hausa sai da kafiya ba haka kawai ake waka ba ko da hausa za ka yi yabo sai ka abin nan za ka yi waka sai ka sa kafiya to Allah ya samu dace akwai tambaya sai mu tsaya nan ko wani sati sai mu tashi wa alaikumussalam shafi na 52 na'am eh eh wannan hadisi bai tabbata ba da ifi cewa ku yi kabbara domin kabbara tana kashe gobara to hadisi ne wanda bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun da bai tabbata ba ko kaga ba a ce a ci gaba da yi sai abu ya tabbata sannan ne za a ɗabbaka shi abu abu bai inganta ba to ba za a ɗabbaka shi ba ba za a ɗabbaka shi ba kawai don gobara ta tashi ɗaya sai ka koma gefe kana kabbara ba za ka nemi ruwa ba eh kaga ai ba ba haka bane to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh